saboda haka idan har baka je an yi training ɗinka a waɗannan ayyuka na recording da sauransu ba ba za ka iya yi ba yanzu ka ji yadda sound ɗinmu ake jin shi clearly wurare nawa ne muke zuwa wurin wa'azi sai kaga sun fi mu ko matsan lasifika amma sai kaga lasifikokin duk sun turke musu ba a jin abin da ake cewa kai kai da su cewa duk su cire lasifikokin su bar guda ɗaya sai su ce a'a ai ana so a ji ne da yawa yanzu ga lasifika kwaya ɗaya kowa yana jin muna amma akwai inda za mu je wa'azi sai kaga an kawo lasifikoki guda hudu an sa a cikin masallaci kuma dukkansu suna tsuwa ko kun fahimta me yasa bambanci shine ba a je an koyi abin ba to dole sai musulmi sun je sun koyi waɗannan abubuwa to sa'annan skill and vocational training center in computer science computer techniques knitting sewing and healthcare technology insha Allah ta'ala za mu kafa wani sashi wanda zai rinka koyar da sana'o'in hannu da kuma sana'o'i na lokaci kaza a ce za a zo wata uku a ce za a zo kaza a harkar kwamfuta da harkar gyaranta da harkar sarrafa ta da ɗinki da saƙa da kuma aikin unguwar zoma da kuma kula da harkokin lafiya sannan teaching and training of islamic clerics teachers preachers researchers and imams sannan daga cikin tsarinmu akwai karantar da matasa waɗanda su ne za su zama ustazai da malamai na musulunci da masu wa'azi da masu bincike da kuma limaman juma'a wannan shine abin da mun fara mafi yawanci daga ciki shine karatuttuka da ake na tsoro da karatuttuka da ake na aji waɗanda manufarsu shine a samarwa da musulunci malamai a nan ina ganin gazawa ƙungiyoyi ne da dama ƙungiyoyi da dama wai suna jiran ne in an ji wani yayi karatu sai a ce to zo ka shiga ƙungiya in an yi sagari sai a ce to kai ka matso mana a tafi tare da kai sai a ɗora shi akan mimbari ƙarshen ta yana da wata aƙida da yake ƙyamaku ƙarshen ta yana da wasu abubuwa ba ko kuka yi tarbiyyar shi ba to mu abin da muke so shine lallai ne da'awar salafiya ya zama tana da makaranta wadda ake karantar da ilimi irin na salafiyancin na addinin musulunci wanda za a koyi ilmomin wanda ba wai ka je ka yi karatu a wani wuri ba hasali kamar yadda na faɗi a wasu muƙaddimomi na karatun littafin hikba da muka yi a magume waɗannan makarantun da ake jin su jama'a a ko ina a duniya ba su ne makarantun da mu muke nufin a yi karatu ba gaskiya larura ce kawai take sa mu iya barin ɗalibai su tafi wata ƙasa ko wani gari karatu mu abin da muke tunani mu mu kafa makarantun mu karantar da mutane to wanda ya haƙuri daga cikin mu zai zo za a kai ga wannan wanda kuma ya ci da zuci zai iya tafiya yayi karatun shi a ko ina sai dai matsalar in ya dawo da wata guba ba za mu karɓe shi ba yana da yancin ya je shi kuma ya kafa da'awar shi inda zai yada wannan abin da shi yake gani daidai mu kuma muke ganin guba ne haka abin da muke cewa duk wani dan salafiya in aka ce ana karatun soro kar ya sake bai shiga ba duk wannan salafiya an aka ce ana karatun aji kai ya sake ba shi da aji don wannan shine asalin karatun makarantar sannan duk wani wuri da kake kallo zaka tafi kayo karatu mu a aqidar mu ba mu amintu da wannan wurin ba iyakar ta kenan kawai ko ina ne ba mu amintu da shi ba amma kai za ka iya tafiya ka je ka yi karatu idan ka je ka yi karatu idan ka je ka kwaso wasu virus na aƙida ko manhaji ko fikira to ba za mu karɓe ka ba anan karka ce ai an ce ai karatu a'a abin da muke nufi shine za ka iya zama in ka mutu da diploma ba kai asara ba an ce sardauna diploma yake da ita sun ce yana da certificate ne sardauna bai asara ba abubakar gumi diploma yake da ita bai asara ba mafi yawancin 'yan arabiya mu ko 'yan boko 'yan diploma ne ba sai asara ba amma sun samar da ilimi mai manufa abin da muke cewa kenan har abubakar imam ya rasu ba shi da digiri amma ya samar da ilimi mai manufa to abin da muke cewa shine duk wani dan darul hadisi yayi hakuri amma bai yi hakuri ba ba shi hakuri ake ana cewa dan Allah ya hakuri ba a'a ya tsaya a ci gaba da aiki har akai zuwa ga inda za a yi diploma inda za a yi NCE inda za a yi kaza to a ƙarƙashin wannan duk wani ɗan darul hadisi ya daina gayyato mana wasu don da muka fara karatun zauren nan wasu suna zuwa su same ku suna so su rinka zuwa karatun zauren nan kai ɗan darul hadisi ne kai ba ɗan darul hadisi ne shi karatun ainihin darul hadisi ne amma matsalar shi ne saboda da yawancin ku ba ku fahimci manufar da'awar ba kai yanzu ka kawo shi ne don Allah a taimake shi rinka zuwa karatun zauren nan sauran karatutukan mu bai sani ba sauran manufofin ba shi da su shi yanzu ya ji ne ga inda ake wani littafi shi ma yana so ya iya ta iya yiwa ma in ya iya zai je ya fada da da'awar salafiya ne ko kuma zai zo ya ce ya ji karatun ma ba wani abu ne kawai so da shi ba ba cikin mu yake ba to kai duk baka fahimci wannan ba saboda haka kai kullum abin da kake nunawa wane yana da muhimmanci a ɗauke shi a cikin karatun tsoro wane akwai muhimmanci matuƙa inda za a sanya shi a aji kaza darul hadisi an rufe ɗaukan ɗalibai har abada waɗannan 'yan science academy yaran su ƙanana 'yan nursery su za su rinka feeding primary 'yan primary su za su rinka feeding secondary to 'yan secondary su ne za su yi replacing ɗaliban darul hadisi na karatun zauren nan don haka su kansu a cikin karatunsu akwai karatun zaure 'yan jami'a su ne za su ainihin taso daga waɗannan makarantun kenan kun fahimce ni da kyau ana nan wata shekara za ta zo mutane za su yi juyin duniya ba za mu ɗauki 'ya'yansu ba me yasa saboda ba su yi nursery da primary a nan ba kuma ba alfarma a nan ne zan shigo da yawancin ku kun gaza fahimtar da'awa ina da yan uwa jama'a waɗanda muka fito uwa ɗaya uba ɗaya ina da yan uwa waɗanda muka fito uba ɗaya ina da yan uwa waɗanda muka fito uwa ɗaya ku da zan bar muku wani abu a darul hadisi za ku jawo yan uwanku ne duk ku ciccusa saboda a gidanku za a zauna da ku a ce to kai ba za ka sa dan uwanka ba kai ba shi ma albanin bai kawo dan uwan shi ba duk abin da ya shafi darul hadisi is by credit babu by birth babu by relation duk wanda ƙoƙarin shi bai isar da shi ba to nasabar shi ba za ta kai shi ba na haka ni dinnan da kuka gani jama'a ina da yan uwa sun fi mutum goma waɗanda muka fito uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya amma wanda zai iya samun wani wuri a darul hadisi shine wanda ya iya ina da 'ya'ya sun fi ashirin wanda zai iya samun wuri a darul hadisi shine wanda ya iya amma babu saboda ni ne dan albani sai ce a'a dan ubanka ba kai halin ubanka ba ubanka karatu ya karatu ne kai shi matsayin kai ba kai karatu ba to baka da daraja daraja ba haihuwa ba daraja ba ce haihuwa ba daraja ba ce in ka ce kai dan wane ne zo ka nuna mana halin wane da ka nuna halin wane saboda haka lokacin da muka zo daukan malamai bana na yi mamakin wasu daga cikin kwa inda suka yi ta roƙona to Allah kanina ne na ce sha'a in ɗanka in ƙaninka in matarka in ta cancanta za a ɗauke ta in bata cancanta ba za a ɗauke ta ba so darul hadisi babu alfarma a ciki ba taimako a cikin darul hadisi a cikin dictionary ɗinmu ba magana taimako ba magana alfarma me nake nufi taimako da alfarma a cikin fassarar 'yan najeriya 'yan najeriya in suka ce taimako in suka ce alfarma baka cancanta ba a ɗauke ka a saka ka don haka sai aikin ya lalace saboda haka wani ya zo da ɗan uwan shi ɗauke shi bai ta ba a karance a ɗabi'ance bai da biya sai aka disqualify na so yana roƙon a ɗauke sai muka nuna to ai shi kashi yana da ƴaƴa kuma yana son ƴan shi wasu zo makaranta in ya zama ba a ɗauki wa da wani saboda alfarci kenan irin su waɗanda lalatattu da ba su da ingantacci su za su da ƴaƴan shi kenan ko kun fahimta jama'a saboda haka ku yi wa kanshi tufka da warwara bai saboda haka Darul hadisi tana credit ne ba credit na wayak ba daraja ka halin ka cutanta ka ika so da haka kun ga wannan matsayi nake ba na zo ne danni ne awwal adam wa saudatu dan juma suka ba ba na hawan jeran ne saboda ni ne albani sai ba muhammad awwal ne kan kujerar albani matsayi ne a da'awar salafi suna ne na salafiyan albani ba ba su ba ɗa ne da sauda da ɗan juma suka haifa ba albani ai karatu ne na albanci na salfiyanci shine yayi ga hawa wannan kujera haka in gidan awal bai yi karatu din na salafiyanci ba zai iya hawa kujerar ba so iyakar abin kenan dan haka in ya zama ni mai makarantar ka na sa kenan waye kai dan kai dan salafiya ne kawai zaka yi tunanin a daure a sadanka a halin bai cancanta ko kuma dan ka dan iska ne ko kuma jajen akwai yaran da zo da su yanzu akwai yana sai cewa yaran kai kai yanzu kai ba dan iska gaban uba ni ba ba na da magana fa na ce kai ban iska ba ne kai ba iska ba ne kai na dubi bakinka na ce wa uwar shi nakin shi me kika ji tace na ce haki mana munafunci ta ba isha na tashi ya miƙe na zo aljihun shi sai ga taba ɗaya wiwi ɗaya na ce wannan ke cewa albaniya take shi muku shi kyauta ku so amma ka ku mamaki hake yi to da haka najeriya ta lalace to yaushe a gyara ta kullum muna ta da su awa suna so dan su a sa shi a marantar albani kuma ma babu ko kwabo wallahi kalliya yadda ka san area boys nan masu kashe mutane a ƙarshen gadojin Lagos ya yi zuru idan shi jawur na kalle shi na ce wa yaran a ga wadda uban wannan dan iska ne kai ba dan iska bane sai shi na ce kai dan iska ne na ce shinshina bakin shi ta shinshina sai ta wani uwa munafuka inan ne a nan ne na ce wari ba faɗi nan miƙe shi aka zaro a shi nan ga kullum nan ga ta wannan za ta a saboda ubi dan salafiya ne mafi yawancin ku kunnan ta saboda kuna da dangi dangin guna to kai kana tare da alba kai baka cusa yanka ba duk kaina ba wanda ya cancanta ya shiga makarantar duk kanne na da ya cancanta ya aiki a makarantar duka duka saboda haka ku ji wani kyana kowa ya shafa kan shi ruwa a kana tare da mu ne ka shigo yan uwanka to ba za su samu shiga ba sai by credit to shi yasa rika jini kokarin da nake a iyakar kokarin da nake ko na yi tarbiyya na dan su iya shiga nan da tarbiyya kai ma ka yi tarbiyya yanka dan su shiga yan uwa din na tara su su hudu ba ne musu azi dan su zama mutanen kirki su cancanta da suka fa zero ba cin amfanin wurin ko kaɗan kuma har abada ba za su ci ba yana yanzu da yake da iko a kansu ina tankwara su a kan yi tarbiyyar su su iya cin amfanin wurin bai tarbiyya in suka yi felin bai tarbiyya har abada ba za su ci amfanin wurin ba bai bat ka'ida kenan in ni albani na faɗa haka kai kowa ya ci ran shi saboda haka za ka je ka zaunar da 'ya'yanka kai tarbiyyar su bai tarbiyya su zo nan don bai tarbiya ina ɗibo 'ya'yan wasu daga wasu garuruka yanzu na sa ana nemo min wani yaro a jigawa ni kai na ban san garin su ba a rediyo na ji shi na sa a nemo shi a kawo shi nan makarantar saboda me yana da tarbiya to amma ga kani na uwa ɗaya uba ɗaya ba zan kawo shi ba saboda me saboda ya ƙi jin magana ta to haka nake so in ka gaya wa ɗanka ya ƙi jin maganar ka to kar ka kai shi ya ci darajar ka karbi da ɗan iska ya tafi can haka annaba suka yi ƴaƴansu amma mafi yancin ku ba ku da irin wannan tunanin abin da kuke tunani to ai ɗana ne ya zan yi a'a ai bai mutunta ka ba wawa ne kai tun da ya wulakanta ka ya ƙi bin maganar ka kakka sake ci albarkacinka haka ake yi kuma wannan kawai ita ce rayuwa fa duk wanda ba haka ba ko ƙarya ce kuma ita ta lalata Najeriya za a ɗauki mutum aiki saboda uban shi shine wane saboda kanin shi shine wane saboda kanin shi saboda uban shi ne kaza shine ka shi yasa wallahi jama'a kun ga saboda irin wannan maganar na faɗi wallahi ina respecting shagari duk ƴaƴan shi abin da ya musu kenan kaga wannan da nace maka abokina wallahi cancanta shi ce ta bashi sarauta cancanta shi ce ta bashi mukamin da yake da shi yanzu san ba dan uban shi ba to haka kawai ya kamata kowa ya wadan shi tarbiyya kawai ya je ko ina ya je zai iya fitin amma ɗanka ba zai samu aiki ba sai da kai ran da ka mutu fa ya nuna ba da tarbiyya ko kun fahimta jama'a shi yasa barin gaya muku munafunci na farko ko shine ka sa wa ɗanka family name wannan munafunci ne ba family name a musulunci duk ƴaƴanka a sa wani suna da da an ji za a gane ƴaƴanka ne ko ƙarya ne wawa ne kai wane wane turaki wane wane shamaki wane wane tandama wane wane ƙarya ne wallahi ka rabu da su ka sa ɗanyen suna in takaddun makaranta ne a aika ga takaddun wani yaro ko zai samu aiki yaron ka ne ka ce a'a gashi nan ku duba an ya cancanta ku bashi kawai shi kenan in ya zo baba na gode sai ka ce a kaka gode mini dan ka cancanta ne da baka cancanta ba ni kai na zance kai dan iska ne kasa dauke ka haka duk yan boko waɗanda suke yan boko na gaskiya haka suke yi amma da rubabbun yan boko fa zuwa zai ce to yaro na ne kai ba za ka taimaki yaro na akwai professor ya karantar da mu amma wannan ɗabi'ar da ya nuna wallahi sai ya sa muka rena shi maka jaraba zai kawo lambar shi shi wannan lambar a yake so ta samu in ba ta samu a baya kai ma ina daukan ka masters ina daukan ka phd za mu haɗu da kai saboda haka ɗalibai suna ji suna gani ya shi ta fasin da first class but she doesn't deserve it bata cancanta ta samu koda tutu bata in fact bai kamata ta wuce pass degree ba amma da first class ta fita a accounting saboda ubanta amma tambayar shi ne ko za ta iya aikin da aka rubuta ta samu first class sai ta applying wata jarabawa da ta je sai ta faɗi warwar sai suka ga tazarar da ke tsakanin takardarta da faɗuwarta da ta sai suka ce bai faru sai ta ce ita ma bata sani result din ba nata bane ubanta ne yake ganin ya taimake ta locally amma da ta tafi national fa sai ta kasa tsallaka ta tafi international da za a kai ta waje karatu ne sai ta faɗi wannan jaraba sau da aka barin gaya muku kowa ya kwantar da hankalin shi ka sa matarka ta dage ta yi karatu ka sa ɗanka ya dage ya karatu ka sa matarka ta zama mutuniyar kirki ka sa ɗanka ya zama mutumin kirki kawai da haka zai samu nan darul hadisi darul hadisi tana kama da lahira babu alfarma فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ فلا يتساءلون haka Allah yace ana busa kahoto ba sauran dangantaka ba sauran abin cikiwa na da magana ta kare saboda haka jama'a kunji to dan haka jama'a kunji magana karatu idan muka kirkiro yanzu kwanan da ma za a sake sanya wasu karatuttuka a ce karatun tsoro suka je gaya wa abokin ku a ai wane ya kamata ya shiga kaza saboda muhimmancin shi ai in ya shiga zai taimaki ai je ya taimaki addini a can mu nan wani family ne ka taba jin yanzu cewa baban ku yana talauci yayi kuɗi daga baya shikenan sai ka dinka ɗibo yaran anguwa ka ce shikenan duk sanda za a dinkin sallah a yi da su ina saboda haka gaskiya duk wani alheri namu na darul hadisi ne don haka daga yau duk wani karatu da muka sa karka kawo wani kuma karka turo shi don kuna da matsala sai ka ce ni ba zan iya kai ka ba don mala ya hana amma kai ka je ko kuma ga lambar wayan malam buga mishi waya in ga buga mishi maiwa zai taimake ka ya saka ya nuna kana daga cikin masu rusa mana tsari madadin ka gaya mishi gaskiya ka yi bakin jini shi ma mala albanin gaskiya yake faɗe yake bakin jini kai dan darul hadisi ne dama a to kai duk a darul hadisi abin da ya baka sha'awa karatun littafin kitabu tauhid na Uzaima eh ta yi ba kuma za mu yi karatu ba kai kuma baka so shikenan sai ka bari eh shi yake nuna kenan yanzu da mun biya wa mutane yanzu da aka ga mun samu wannan fureti furetin ginin fa da duk mutanen zari yanzu yan darul hadisi kowa zai zo da darul hadisi yanzu to duka a wurin nan iya ɗauka taro ba zai ɗaukan mu ba zai tunanin in sa ba su zai kwana da ce a bashi jannan shekaran gashi ta shi su su da to ai ta mu kudin nan a taimaka a bukatun yau da kan shi albana a shi na yau da kullum a ga bukata ta farko da ausali ya Abuja zan gida nan gida Abuja irin nan na miliyan 200 ne zai kasance magana ta tabi to za ki ni kada kira duniya ba wani haƙura na da wannan bukata amma duk na haƙura nima na da ake wa da'awar to kai kana tunanin a biya wa wasu bukata in a shiga gari ana cewa malamin mu ya samu kuɗi yana makon mutane abdurrafi'u nan sai da ya zauna da cikin ku ya wayan mishi da ya matsa wai wani yana a kawo shuri na wai ya samu kuɗi a ya samu makaranta a wai mala albani ya biya sai da abdurrafiu ya ce kai eh in ɗaliban darul hadith ka ga malam albani ya ki wani tafi makaranta ya ce a ya kwantar da hankalinka ba zai taimaka kuwa wannan ita ce gaskiya duk wanda bai fahimce ni haka ko kowa ya fahimci kuskure wallahi jama'a duk ciki ku ku auna a makaranta ko wanda na taba ba jali ni na san ban taba ba kowa jali ba to duk duniya ma taba ba kowa jali ba kenan kawai so kar wani ya yaudara yanzu abin da muke kokari shine muna kokarin tabbatar da waɗannan abubuwan so tabbatar da waɗannan abubuwan ba za su ba mu damar biyo mutane yadda bukata mutane suna ganin mutumin da ya samu kuɗi ne matso zan aurar da ya taimaka mini zan yi kaza a taimaka a'a ni kaina yanzu zan aure ta ba abin da zan yi mata dan yadda zan kai gidan miji ba abin da ya shafi don ita talaka ce ni kuma da nake da kai kuma nawa ne ba nata ne shi ne matsalar duk abin da ya lalata mu ko ansab wana dan wana duk da haka suka kashe mu wani dattijo a ya sai mota an wana an sons ba dan boko bane yace ke nufi aka yi wana da ƴaƴan shi yace ƙarya ne ku soke ni kai za ku sa suna ni kadai kawai an sons yace ƙarya ne ni kadai ne abin da suka yi wani kuɗi kenan a nan Kaduna saboda me an buɗe kofa kowane ɗan shi yana cin kayan uban shi shi haka yanzu duka ƴaƴan saso shi kuma ya tsufa duka faɗa da shi kowa akan kuɗi wallahi yaron shi da ya gina mai ɗaki da kankare ke gayan ya ce wallahi yanzu wani da kankare ba da bulo kuma ƴaƴan shi yake tsoro suna da rayuwar shi kankare da kankare dutse da abin nan aka gina mai ɗaki saboda me ya bude musu kofa ai dukiya ta ta a'a dukiya ta tawa ce ni kadai kowa ya je ne mu tashi to sai kowa ya je shikenan ka ka sa musu karfin jiki kenan ko fahimta jama'a sannan conducting researches and presentation of public lectures seminars and workshops on religious, political, economical and uh, social aspects of national and international issues. Za mu rinka yin bincike a makarantar nan, ko muna gabatar da laccoci, muna gabatar da taron ƙara juna ilimi, muna gabatar da kasidu, muna gabatar da jawabai da kuma akan matsalolin addini. An fahimta? Kamar laccocin da muka yi ta yi akan Boko Haram. akan harkokin siyasa kamar laccar da muka yi akan demokuraɗiyya akan tattali kamar matsalolin da muka yi akan bara din nan da maula da tumasanci da social aspects matsalolinmu akan gurɓacewar tarbiyya taɓarɓarewar tarbiyya sannan national and international issues matsalolin gida da kuma waɗanda suke na duniya baki ɗaya kamar shekara nan da muka yi lacca muka sa mata america under attack ko kuma muka sa mata ƙunar bakin wake ko kuma abubuwa makamantan haka ina fata an gane don haka laccoci za ku iya jin mun kira lacca jama'a a wurin nan akan me akan sayan hannun jali karka ce mai haɗa albani a'a yana cikin hanyoyin zartar da da'awar mu mu yi wa'azi mu yi lacca akan sayan hannun jali mu nuna abin a hasken fatawan musulunci sannan sai mu kira masana su zo su yi mana ƙarin bayani to sa'an nan hanya ta goma sha ɗaya ta zartar da waɗannan abubuwan jama'a su ne orphanage and motherless baby home za mu kafa gidan marayu da kuma gidan yara waɗanda suke ba su da galihu to sai dai anan barin yi bayani idan na ce orphanage ba na nufin gidan marayu irin na gwamnati ba ba na nufin gidan marayu irin na mutanen ƙungiyoyi ba a'a ina nufin marayun darul hadisi kadai mai yiwuwa mai yiwuwa nan gaba a ƙara manufar wasu su sha mai yiwuwa amma a yanzu da nake magana da tura na farko ban taɓa tunanin zan taimaki wani maraya ba ko ina a duniya don haka kakka je ka ɗauko wani maraya ka ce mala albani a'a ba ni ba ne amma a cikin wannan tafiyar mu ta darul hadis idan da wani zai rasu sai mata shi ta shawarar za ta aure ga 'yan 'ya'ya ƙanana ana tunanin za su wulaƙantu za su ƙasƙantu za su kaza to wallahi sun dawo mallakar darul hadisi su yaran kuma ba za su zo ne a matsayin marayu ba a sai dai kawai na'am marayu ne su biologically don mahaifinsu ya rasu amma akwai gida wanda gidan shine za ku ga za mu nuna muku signboard ɗin shi filin da sauransu duk mun mallaki filayen yanzu an riga an yi design ana jiran ran da Allah zai gina mana ne ba mu san ranar ba mu ma amma dai filin already ga takaddun shi nan da komai wannan orphanage homes guda biyu ne maza daban mata daban abin da yasa dole mu ware maza daban mata daban saboda dalilai biyu dalilin addini da dalilin tarbiyya tunda mun ci yaran nan marayu ta iya yiwa yaran da zamu dauko ma yan shekara goma ne ta iya yiwa yan shekara ashirin ne ta iya yiwa yan shekara go kaza gwargwado saboda haka dole mu ware na maza daban na mata daban to duk inda yake bangaren maza ne abin da na sanya mishi suna shine albani orphanage and motherless baby home din da yake na mata ne shi kuma na sanya mishi saudatu orphanage and motherless baby home to a karkashin albani science academy da albani da saudatu science academy akwai wani foundation da na kafa wato wata gidauniya ta taimakawa amma taimakawar kawai taimakawa 'yan darul hadis ba 'yan salafiya na duniya ko na zare ba 'yan salafiya na darul hadisi nan gaba wannan foundation din zai taimake su idan makarantar albani science academy da saudatu science academy suka yi karfi karfin da zai zama wata ran za a waye gari muna da miliyan goma miliyan ɗari a cikin account mun wai ga dama da hagu ba abin da za mu yi sai mu dubi a cikin 'yan darul hadis ba 'yan salafiyan zariya ba waye bayi da jali sai a kira sai a ce kai eh albani foundation ya baka taimako ke wance eh saudatu foundation ta baku taimako yaushe za a yi haka ba mu sani ba amma foundation din dai is already there is already registered to don haka baka ga albani orphanage yana karkashin albani foundation albani saudatu orphanage tana karkashin saudatu orphanage a'a saudatu foundation saboda haka na al'amari wasu abubuwa na faɗe su ne a yanzu mai yiwa sai gaba in an fara za ka ga yadda za a yi su don haka ina ƙara jaddada maganan marayu ɗin nan ba mu ce za mu buɗe gidan marayu duk inda aka samu marayu a ce a kai shi makaranta albaniya na ka samu maraya ku kai shi wurin yakowa ku kai shi wurin sarkin zazzau ku kai shi wurin goodluck ku kai shi wurin masu ƙasa amma marayun darul hadith su muka yi wa tattali kuma kaka zarge mu akan haka ba kungiyanci ba ne mun dauki abin da za mu iya ne mun dauki abin da za mu iya ne domin a anguwarku akwai waɗanda ba za su yi abinci ba yau a halin akwai buhun shinkafa a gidanka kaga ba zai yi ka dafe shi gaba ɗaya ka raba musu ba amma ba kana da imani ba kafiri ba ne kai to amma kuma annabi ya cewa ya ce baka da imani in baka ba su ba to kaga kuma magana to to yawa to saboda haka ku ringa har hada abubuwan yawa don irin wannan hamasa da ita aka kashe matasa hato yanzu marayu ne ya zama a a zama abin nan za ku ga a cikin duk waɗannan abubuwan nawa za ku ji babu provision ga masu musulunta babu duk wanda ya musulunta ka kawo mana shi ba za mu taimaka kowa ba duk wanda ya musulunta ya je fama da bala'in shiga musulunci wannan sunna ce mu a wurin ba za a taimake shi ka musulunta sun tsine maka albarka sun kore ka shiga duniya da gaske kake ka ba ba musulmin babu duk cikin aikin babu duk wanda ya musulun in zai musulunta ku kawo shi zamu bashi kalmar shahada dan yatta ba wasali ya musulunta ya je an kore shi eh to yayi gaba shikenan kawai ba ba provision for that za ku ji babu wannan don me don karka dauka to shikenan shi yasa an suka zo wurina sai in ce Abubakar Gumi ya mutu ai Abubakar Gumi shine uban masu musulunta duk wanda ya musulunta yazo zai hada ka da wani amma Albani bai san kowa a gwamnati ba kuma Albani ba shi da provision for that don na dauka kaina abin da zan iya ne ina ƙara nuna muku wannan yana tabbatar muku da rauni na yana tabbatar muku da gazawa ta amma da ni cikakke ne to da duk matsalan musulunci zan ce zan dauka amma yanzu a salafiyan ma ba salafiyan zariya ba yan darul hadisi kadai zan iya yi wa su ma zan yi abin da zan iya kuma shi ma a yanzu da nake magana ba zan iya komai ba amma akwai manufar saboda haka tsawon shekarun nan aikin da muke kenan jama'a ba a zaune ake ba kawai shi yasa duk lokacin da zaka zo ka ce mana ga su wani suna ta yin kaza suna ta yin kaza sai ka ji na yi maka shiru in ka gama sai in ce ka gama eh Allah ya taimaka ce mu ma muna nan muna iya namu amma kai abin da zai baka sha'awa sai mu ma mun zo mun yi sai an ji mu a rediyo kana son a rinka jin mu a rediyo kana son a ji mu a wurin taro kaza da wannan nake cewa waɗanda ake bi ta hanyar su ana gayyata ta taro kawai wanda ya sake gaya min taro jama'a har abada ka ji ni inda taro na yake shi yasa ba ganni da babur in sheka da gudu nan kuma ba wahala nake ba garka in ka ji tausayi na haram ne kai ne abin tausayi baka da manufa in ka ganni na sheka a guje na shiga nan na zame cikin kwatami abin ya baka sha'awa ina yi wa manufa ta aiki ne karka ji tausayi na an kace Allah sarki mal albani oho kai ne Allah sarki ina fata an gane so ba abin tausayi bane kaka ce ina wahala wannan aikin shine aiki na yau in ba wannan aikin wallahi zan yi addu'a mutu wallahi na haka ina rayuwa ne don wannan aikin karka zo min da labarin wani appointment a gwamnati na fi ka sanin inda yanzu zan yi ciwa-ciwa good luck ya sa ni cikin ministocin shi saboda pdp ne mu so ka kwantar da hankalinka kar ka dauka wai wannan aikin da nake adina ne na rantse da Allah a wuri na duk duniya ba abin da yafi min wannan saboda haka ba wani appointment da yake da girma a wuri na kar ka dauka gobe a ce za a ba albani ticket na gwamna ka ji na ce ba na so ka zo kana roƙo na wannan matsayin shine aiki na ne so ba kaskanci bane ba abin tausayi ba ne ba rashin aikin yi ba ne wannan ɗin shi ne aikin shi yasa an tambaye ni yanzu sai ce ba na aikin komai sai aikin makaranta a makarantar nake ci a makarantar nake sha a makarantar nake komai ba na komai jama'a software technologies ma yanzu ba ta aiki mewa sai baɗi ba na aikin komai yanzu wasu ayyuka ma da na iya na kwamfuta na fara manta don ba na komai yanzu aikin makarantar nake kai so ina faɗa maka wannan ne don ka kwantar da hankalinka kar ka ji tausayi na karka ji ana ba da wasu kujerun hajji ka ɗauka da mala albani wallahi zai ɗan rage ra'ayin shi da sai je wurin ka ba a bashi a'a yanzu haka ina son ga gwamnan Kaduna yanzu haka ina son ga gwamnan Kaduna amma akan cimma wannan manufar ce so duk sanda ka ji zan je in ga gwamnan Kaduna duk sanda ka ji zan je in ga Goodluck duk sanda ka ji zan je in ga sarkin musulmi wallahi akan wannan manufa ce na rantse da Allah da kuke gani na ina shiga cikin malaman kungiyar izala kan wannan manufa ce shi yasa ko a cikinsu in abin bai hada da wannan manufar ba ba na zuwa yanzu haka na son zan je ga gwamna na buga wa odilan shi don odilan shi ɗalibi na ne abuja na karanta da shekara shida na buga mishi waya na ce ka gaya gwamna cewa albani malamin shi yana son zo zo gan shi akan matsalar darul hadisi salafiya na ce haka za ka gaya mai na ce ka rubuta ya ce a ba komai ala gafar malam na ce ka rubuta don ka je ka faɗa haka ba aibi ba ne na ka za a ganna a kofar gidan gwamnati dan je ni albani ni zan ce in na je ba zan ce muhammad awal albani ya zo ga gwamna akan me akan wani abu ne da ya shafi darul hadis so aikin da nake kenan yanzu in ka gani na yi tafiya yanzu aikin darul ma'ana gaba ɗaya yanzu aikin darul hadisi ne kawai ba na aikin komi yanzu yanzu ko an bugo min waya ga wani aiki ya samu sai in ce ai hakuri aikin darul hadisi so kun ji wannan jama'a so da haka kowa ya kwantar da hankalin shi ba rashin aikin yi bane ya kai mu ga wannan a'a wannan shine aikin yi mafi daraja to sa'annan daga ciki akwai business a cikin darul hadis za mu rinka yin kwangiloli za mu rinka yin sana'o'i don haka waccan makaranta ta nursery da primary bangaren maza tana da fuska biyu tana da fuska a nan emir road tana da fuska a wancan titi da ya raba mu da barewa shine ake kira ango abdullahi to wannan filin shine number one ango abdullahi road waɗannan azuzuwa za mu zuba kusan guda ashirin da wani abu da ɗakunan kwana to can ɓangaren shaguna ne za mu yi su tafka-tafka guda tara waɗannan shagunan dukansu business ne kuɗi kuɗi nukud fulus kuɗi malu su za a nema jama'a don a taimaki da'awar salafiya kaɗai don kaɗai don da'awar salafiya wacce wadda ake a darul hadisi kawai so duk waɗannan abubuwan na faɗa muku ne cikin raha amma wallahi da gaske nake yi kada wata rana ka ji mun samu kuɗi ka ce ana gyara masallacin sarkin musulmi ana neman taimako ba za mu bayar ba masallacin sarkin musulmi na sarkin musulmi ne na sardauna ne so aikinmu ya fi kama da academic projects academic dissertations academic thesis academic thesis kun san baka bude baka ce za ka yi bincike game da masarautar zazzau malamin ka ba zai yadda ba sai ce maka ka je ka yi bincike a masarautar zazzau a zamanin sarki kaza sai a yi restricting ɗinka nifak ɗin saboda binciken ka yi shi a natsi shi yasa ayyukan nan namu jama'a ba mu faɗaɗa su ba mu ce za mu taimaki musulmin duniya ba ba mu ce za mu taimaki musulmin zaria ko na najeriya ba mu ce salafiyan zaria ba a'a iyakacin 'yan salafiya da ke cikin makarantar darul hadisi su kadai su ma kuma kun ji za mu yi abin da za mu iya ne a yanzu abin da ba za mu iya ba za mu yi ba mun kafa gidan marayu in allah ya ɗauki ranka to shi ke nan shi yasa ba da jima wannan ba mun yi dizainin wata takarda birth certificate na darul hadis da death certificate na darul hadis in aka yi maka haihuwa za ka iya zuwa darul hadisi kyauta ne matuƙa kai ɗan darul hadisi ne ka cike mana gashi kawai sai mu sa maka hannu sai a ba da bat certificate ɗanka yana da bat certificate ɗinmu amma ɗanka da aka haifa kafin wannan ba za a yi mishi ba don ya riga ya wuce wannan sai kotu ne ake samun declaration of age kenan amma a daga ran da muka fitar da wannan birth certificate an fitar yau gobe sai mataka ta haihu sai ka zo ka karba kyauta sai ka cike shi kenan yana da birth certificate na darul hadis kar ka sa son zuciya don yana daga cikin magana ta ƙarshe da zamu maganar son zuciya na fara yin ta kar ka sa son zuciya ɗanka da ya wuce ka ce a baka dai ka sa haka eh kai dai ba komai ka sa muna jayayya da mutane da yawa akan haka wallahi jama'a da haka nake ƴaƴana yanzu ko ba wanda yake da wani abu a darul hadis ba wanda ne wani tattali a darul hadis amma ina gaya muku ina shirya su ne su ci amfanin abin da na san akwai alherai masu yawa amma alheran sai wanda ya cancanta to ina kokarin ƴaƴana su cancanta ne kai kuma kana kokarin tunda ɗanka ne kawai ya shiga to shine nake cewa yana nuna kana da karancin fahimta tunda shi wanda ya kafa darul hadisin yana cewa yana tarbiyyar ƴaƴan shi ne dan su cancanta kai kuma kana ce mishi ya daure ya saka ɗayan ka saboda kai shi kuma ba zai saka ƴaƴan shi saboda kanshi ba to yake nuna maka akwai matsala dangane da kwakwalwarka magana ta ƙarshe ita ce makarantar darul hadis daga cikin irin abin da za ta iya gabatarwa akwai dan uwan mai makarantar shine malam Ja'far Mahmud Adam Allah madaukakin sarki gafarta mishi wanda yan bid'a suka kashe shi a ranar 13 ga watan ainihin April da sallah asuba sai a makarantar Darul Hadisi din sai muka bullo da wani project mai suna Abna'u Ja'far ba makaranta bace mutane sun ta shirme ana cewa Albani yana ne yana gina wata makaranta Abna'u Ja'far a'a project ne mai suna abna'u ja'afar ma'ana wani fanni ne mai suna 'ya'yan malam ja'afar to duk ɗan da aka haife shi a wannan ranar ko a cikin wannan shekarar har ta kewayo ta daidai da ranar sha uku ga watan april an fahimta 2008 amma asali ba haka na faɗi a cikin rubutuna ba a cikin rubutuna shine wanda duk aka haife shi daga wannan ranar zuwa talatin da ɗaya ga watan disamba abinda na faɗi kenan 2007 abinda na faɗi kenan daga baya sai na dawo sai na ƙara faɗaɗa abin sai na ce duk ɗan da aka haife shi daga wannan ranar zuwa shekara ɗaya ta kewayo to za mu ainihin ɗauke shi a makaranta albani science academy makarantar da shi karatu kyauta har zuwa karatun jami'a sai dai wallahi barin gaya maka a salafiyanci ko ba kyauta ba ne haka a capitalism ba kyauta ba ne ba kyauta ba ne ba wani abu kyauta a duniya shi yasa bature da yake yafi kowa sanin gurguzu da jari hujja yana da karin magana da yake cewa no free lunch duk abin da kaga an baka kyauta kana ci ƙarya ne Allah ya ƙarya ne no free lunch duk abin da kaga kana ci kyauta ko akwai inda ake zamewa to za ku ji sirrin wannan yau insha Allah sau da haka yanzu na ƙara ɗaga maganan ne zuwa ga sha uku ga watan april wato in har irin ranar da aka kashe malam ja'afar ta kewayo da shekara ɗaya to duk ɗan da aka haife shi a wannan tazarar kaga yanzu in aka ce sha uku ga watan april zuwa sha uku ga watan april ya wuce shekara ɗaya sau don ka haifi ɗaren juma'a ɗaren juma'a ta kewaye ba kwanan shi bakwai ba sau da haka sha uku ga watan april 2007 sha uku ga watan april 2008 ka lissafa da kyau ya wuce shekara ɗaya to amma haka za mu bashi a ƙarƙashin wannan duk ɗan da aka haife shi daga sha uku ga watan april zuwa sha uku ga watan april 2007 zuwa 2008 ya dace iyayen shi sun sa mishi suna ja'afar kuma iyayen shi ba su kyamaci su kawo shi makarantar nan ba za mu ɗauke shi insha Allah ta'ala za mu sa shi makaranta mu karantar da shi a bisa tsarinmu na abu na'u ja'afar ta haka kaga shi tsarin bai ce kyauta ba amma ba haushe ban san yadda zan fassara ba haushe ba kawai dai ba za a karbi kuɗi a wurin iyayen ba zai shiga cikin project din abna'u ja'far to me fassara ba kyauta bane mewa uban shi dan dariƙa ne to mu za mu koya wa dan dariƙa ba za mu koya mai aqidar salaf ne to kaji kuɗin da yake biya don haka daga kan uban an daina ɗariƙa to kaji price din shine capitalism ne wannan capitalism ne mai kyau kuwa capitalism ne haka muka ga su sheikh amanatullah da su abubakar gumi suka yi a makaranta afibo da ke cikin jihar ebonyi a yau su ɗibo 'ya'yan inyamurai kiristoci su karantar da su a ci da su ana ganin free ne yau duk ƙasar inyamurai ba inda ake da musulmi kamar wannan wurin shine ba free ba ne an ba su tuwo sun ci ne a madadin su yi musulunci an karantar da su so ba free ba ne fa to amma da hausa ban san me za a ce ba sai dai a ce kyauta dan matsalar shine ɗanka zai dawo yadda ya tafi har abada in kana da aƙidar ne kuma kana son haka to shine kawai nake ganin kyauta amma musamman baka da aƙida ko to kuɗin da shine an kwace muguwar aƙidar da ke tattare da gidanka an dasa wata kyakkyawar aƙida wadda baka son ta shine price din Allah ya sa kun fahimci wannan hausar saboda haka project na abna'u ja'afar ta'alikin da zan yi daga ƙarshe na kafa kwamiti na amintattu waɗanda za mu fara sanarwa daga cikin watan oktoba ko novemba za mu fara yawo muna bincikar yara waɗanda aka kawo mana da ma waɗanda ba a kawo mana ba duk ɗaya ne za a samu rana wadda za a yi aikin tacewa akwai waɗanda har yanzu suna haihuwa 'ya'yansa suna sa musu ja'afar da nufin za su kawo su nan a karantar da su kyauta ai an wuce sha uku ga april 2008 an wuce so duk wanda ɗan shi aka haife shi sha hudu ga watan april 2008 har zuwa yau to zai iya shiga makaranta albani science academy amma ba zai iya shiga cikin project ɗin abna'u ja'afar ba ta haka abna'u ja'afar mashru'u ne muhaddadun bi waqtihi an haddade shi da iya lokacin da zaka iya za a kawo mana yara za mu fara ciki an haka kawo yara wasu yaran sun cancanta su shiga makarantar mu ta nursery ai ta primary wasu yaran sun kai su shiga primary 1 wasu sun kai su shiga primary 2 to yanzu iya primary 2 muke da ita yaron da ya wuce nan sai mu duba ok yanzu yana primary 5 sai mu ce wa uban to ka bari in ya gama primary 5 tunda da ya cancanta zai shiga uh, junior secondary school 1 to baɗi sai ka kawo mana shi yana da automatic admission under abna'u ja'afar mashiro under project na abna'u ja'afar Allah ya sa baki na ya iya bayani kun fahimci abu to kamar yadda na ce za mu yi fama da iyaye wajen son zuciya don an fara wasu sun fara canza 'ya'yansu suna saboda su shiga wannan abu don haka akwai yaron da yake da shekara goma a bana an zo mana da shi zargege cewa gashi an sa mai suna ja'afar sai nace amma wannan e yaushe aka haife sai aka zo da takarda haihuwar shi sai nace a to ai gashi sai uwa to ai su saboda ma ya shiga wannan makaranta aka sa mishi ja'afar ai aka canza mai suna aka maimai da suna ja'afar na ce a'a to yanzu ku tsaya ku ji daga bakina ni mai abin ‘ya'yan da aka sa musu sunan ja'afar daga kisan malam ja'afar zuwa shekara ɗaya waɗanda aka haife su a wannan lokacin su ne kawai za a sa wannan yaron takarda haihuwar shi ta nuna kafin kisan malam ja'afar da wajen wata biyar ai da shekara biyar da shekara biyar 2002 2002 na jin disamba ko september to 2002 tsakani da allah eh to ai su sun dauka din mai suna ja'afar ne na ce a yau da sai sarkin zazzau ja'afar ma ya zo shi da ke ko din mai suna ja'afar ne to yanzu malam ba yadda za a yi na ce a'a ya katta kenan yanzu za ku iya saka shi a makaranta sai ku kawo naira dubu ɗari uku to amma ko dan albarkacin sunan sai na ce ai sunan bai da wata albarka ni za a yi wayo a ƙasa hausa na girma fa a sunan bai da wata albarka albarka kenan kawai kuɗi ko kun fahimta da ma to kun ga wannan yanzu sai suka tafi suna zagin mu har na ji labari wani malami har ya zo nan garin don ya mini nasiha to gashi malam ka faɗi magana mu an ji ana mana gori ka faɗi magana ka saba sai ni ce a'a dama fa ni ban faɗa ba ni ban ce a kawo min duk mai suna Ja'far ba cewa ne a kawo mai suna Ja'far wanda aka saiwa daga rana kaza zuwa rana sai ce to ai jahilai ne tunda ba za su fahimta ba da sai a taimake sai nace a'a ai jahilai ne suna jin ana cewa bana za a je aikin hajji don uwarsu me yasa ba su je sun tafi ba ko ba jahilai bane ba su ji za a tafi hajji ba me yasa ba su tafi ba jahilai bane su ce ba su fahimta ba mana an ce alhazai ku sauri ku fito alhazan maigana da duk mutanen maigana sai su fito ai jahilai ne na ce kai ba a min wayo fa a magana to duk da haka ustazai suka ruda addini da haka ake cutar su saboda me ba su da wa'ai ba su da zabt ba su da kiyaye abubuwa sai a zo kawai sai sai a mai da kai wawa wai za a yi maka wayo wai dan ana zagin ka to tunda ana zagin ka wai ka yi mana a to tunda jahilai ne ai ka yi mana abu ne rubutacce ka'idantacce ta haka sai a tsaya abu ka'idan nan na wannan kenan don haka project na abna'u ja'afar ba makaranta ba ce project ne na har abada sai san da waɗannan yaran suka ƙare na'am dan za a kai lokacin da za su ƙare ba project ne na har abada ba da an ce to daga ran da aka kashe malam Ja'far har duniya ta tashi duk wanda aka haifa Ja'far to shine ha an haddade daga ranar da aka kashe malam Ja'far idan irin wannan date din ya kewayo to duk ƴaƴan da aka haifa a wannan yanayin wasu aka sa musu ja'afar wata aka sa mata ja'afariya duka za a saka su a ciki matukar kuma aka saka su ba taimakon iyayensu aka yi ba saboda haka we don't deserve any tank ba ba gode mana ba project ɗinmu ne na aƙida mu na manufarmu saboda waɗannan yaran za mu yi training ɗinsu da aƙida da karatu da manufa da irin tunanin ja'afar ne saboda haka aiki za su yi mana so ba taimakon ka muka yi ba mun taimaki da'awar mu ne kuma mun yi aikin yada da'awar mu ne jama'a kun ji wannan da kyau na malam alaikum salam na'am na'am duka ɗaya ne a bai wuce da shekara ɗaya ai bai kai shekara ɗaya a a saurara ka ji malam in ka duba ai daga wannan lokacin in aka ce to zuwa ƙarshen shekarar musulunci ko da januwari ne ina zuwa saurara koda da koda a muharram ne a kashe malam ja'far in aka ce zuwa ƙarshen shekarar musulunci yaushe kenan zulhijja wata sha ɗaya kenan so ko an ce zuwa ƙarshen shekara shine na abbara da nan kawai in an ce zuwa ƙarshen shekara shine na ce ai haka an takura abin ne yanzu ne muka ƙara buɗe abin ka yi nazari da kyau kaji in ƙarshen shekarar da aka kashe malam ja'afar adama to an haka ne a kowane gari na je wa'azi ana tambaya ta ana cewa ƙarshen shekara ina nufin ƙarshen shekarar da nake magana ai abin ba zai kare ba kenan a'a ƙarken wannan shekarar dubi akwai bambanci tsakanin wannan da wannan yanzu jama'a za mu fita insha Allah ta'ala ina so zan gabatar muku da waɗannan ainihin abubuwa ɗin gaba ɗaya insha Allah don haka masu kamera sai ku kashe kamerorin jama'a sai ku fita waje sai ku zauna a waje insha Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته game da makarantar darul hadisi salafiya mun yi gamsashen bayani wanda ba mu bukatar mu maimaita sai dai bayani daya idan muka ce makarantar darul hadisi salafiya wato ba wani gini ne mai suna darul hadisi salafiya ba a darul hadisi salafiya ita ce makarantar gaba daya da haka duk wani abu da za mu faɗi a nan to wani reshe ne na darul hadisi salafiya ne a ƙarƙashin wannan kowace makaranta daga cikin makarantunmu in ka ji sunanta kaza ita din ce kuma darul hadis a ƙarƙashin wannan da za ka tafi abu samuru ita din ce din abu din to amma kuma ita ce ɓangaren sciences da engineering da za ka taho kongo ita din ce dai abu amma kuma ɓangaren administration da kaza-kaza da za ka tafi can hanyar abuja an ka kama ka bar abin nan ina ne kaduna kana fita mando za ka je ka sake ganin gata nan a biyu ce amma kuma an ce agric ita din ce dai a biyu din to don haka da za ka yawo a duniya sai ka ga a nan samuru an rubuta a biyu sai ka ce a to a kwangoma an rubuta a biyu ita din ce in ka tafi kuma za ga an sake rubuta a biyu a can mando ita din ce dai to haka nan ma saboda haka kar ku rude jama'a yanzu nan da muke ciki darul hadith muke ciki amma wani bangare na darul hadith shine albani science academy junior da senior secondary school na maza idan tafiya ta tafiya za mu zo mu gina wani wuri insha Allahu shi ma za ku ga an sa albani science academy sai koma junior na maza a lokacin sai nan wurin ya zama siniya ne kawai to me muke nufi da siniya muna nufin siniya wani aji da muka sanya wa pre ss1 yaro ya gama junior secondary school kafin ya shiga ss1 sai ya shekara daya an ba da karfin karantar da shi qur'ani da hadisi da fiqh da larabci da tauhidi da kuma kaɗan daga physics chemistry biology chemistry da mathematics da sauransu wannan wurin ko wannan zaman na wannan shekarar shi ake kira pre-SS1 to sannan sai SS1 sannan sai SS2 yaron da bai da kokari ko ya jinkiri shine zai kai SS3 wannan shi muke nufi da junior secondary school to me muke nufi senior secondary school to me muke nufi da junior kuma shine junior yadda aka sani JS1 2 3 saboda haka idan kuka dubi wannan allo na farko yana ɗauke da Albani University of Science and Technology. To Albani University of Science and Technology wani ainihin wato ɓangare ne na makarantar Darul Hadith. Wato jami'ar Darul Hadith to sunanta kenan Albani University of Science and Technology. Wato jami'ar Albani ta ainihin ilimin kimiyya da fasaha wadda ke Zaria. moto ɗinmu ko kirarinmu shine knowledge in youth is wisdom in age wato ilimi a lokacin ƙuruciya to hikima ce ko daraja ce a lokacin girma wannan wani salon magana ne na turawa shi muka ɗauka muka sa amma a ƙasa da shi a sauran bugu na gaba na daga ainihin waɗannan banoni waɗanda za a ci gaba da yi za ku ga mun sa the private science university with the Islamic background. Wato jami'a mai cin gashin kanta ta kimiyya da fasaha, amma a hasken addinin musulunci. Duk za mu zo mu sassa wannan a gaba. Menene za mu karanta a wannan bangare na jami'a? Abin da za mu karanta a bangaren jami'ar a matakin farko in za mu fara insha Allah. shine muna da faculties guda hudu ko schools guda hudu ko colleges guda hudu da gwargwadon turancin america ko english muna da faculty of medical sciences bangaren abin da ya shafi harkar lafiya wanda shi ya hada da medicine da pharmacy da nursing muna da bangare na ICT wanda shi ya hada ICT din shi da kanshi a matsayin course information and communications ba communication ba information and communications technology sannan akwai computer engineering akwai computer science akwai kuma mass communication wannan yana daga bangare na biyu sai bangare na uku shine faculty of laws karka ce law laws saboda dokoki ne mabambanta za a karantar da dokan musulunci za kuma a karantar da wadda ba ta musulunci ba bature da yake cewa faculty of law saboda ya ɗauki dokokin duk da matsayi ɗaya ne mu a wurinmu ba za mu ce law ba da haka laws da muke nufi muna nufin mabambantan dokoki nau'o'i ne a ƙarƙashin haka faculty of laws akwai shari'a law akwai civil law akwai islamic studies waɗannan duk da turanci za mu karantar da su to akwai kuma addirasatul islamiyya addirasatul islamiyya su kuma karatuttuka ne na addinin musulunci wanda a ciki daga ciki har da shari'a din amma wannan da larabci za a karanta tun daga ranar farko har ranar fita haka muka tsara insha Allah za a karantar da shari'a da turanci za a karantar da civil law da turanci za a karantar da islamic studies da turanci sannan akwai addirasatul islamiyya wadda ita kuma ainihin wato za a karantar da darussa ne na shari'ar musulunci da kuma karatutukan musulunci wannan jami'ar har filinta ya tabbata kun ga lambar filin number 3 abubakar aminu road gaskiya layout zaria ga lambar waya na ita wannan jami'ar wannan lambar wayan tana nan tana existing komai mun tattala 080 330 21630 ga email email dinmu gaba ɗaya ƙwaya ɗaya ne shine email ɗin darul hadith dhsn at myway.com wannan shine email na darul hadith ɗin sannan sai kuma faculty of languages and literature za mu karantar da yarurrukan larabci turanci faransanci da hausa a matsayin yarurruka masu zaman kansu larabci za a karantar da shi da larabci turanci za a karantar da shi da turanci faransanci a karantar da shi da faransanci hausa a karantar da ita da hausa ba mu yadda da karantar da wani yare da wani yare ba ba za a yi haka ba sai dai a karantar da larabci da larabci turanci da turanci faransanci da faransanci hausa kuma da ainihin hausa jama'a wannan ita ce jami'ar mu insha Allah kuma filinta ko in ce filayenta don gaskiyar lamari filayen suna da yawa kwarai da gaske wannan takarda da ke hannuna jama'a envelope ce wadda take ɗauke da takaddun filaye na ainihin wato ita jami'ar kamar yadda kuka shi kamar yadda kuka ji na shafaɗe mafi girma daga cikin filin a wurin coci muka siya in da baka taba gani ba yanzu ga takardar filin kana gani mantle of deliverance bible church deliverance and teaching ministry mdm nan pastor psi an yawo shine president din gashi su suka siyar mana gwamnatin jihar kaduna ita ta ba su filin gashi ga takaddar gwamnati na ainihin cfo wato na certificate na mallaka ta mallaka musu su kuma suka siyar mana wannan kuma mu ce ta lauya wadda muka yi ta ainihin nuna yarjejeniya tsakanin wa gashi nan deed of assignment between mantle of deliverance bible church as i know wato su ne suke siyarwa and uh, darul hadisi salafiya asaini su aka siyarwa na fassara mana da hausa ne kawai don ka gane an yi magana da hausa ne nan izharul haq chambers su ne suka yi mana wannan aikin na ainihin abin nan din to sai ɗaya filin kuma na ainihin darul hadith na ainihin wato university din gashi nan a baya sannan akwai kuma filin asibitin don haka akalla filaye uku ne waɗannan suna jere shi kuma filin asibitin yana daga ƙarshe ta ɓangaren ainihin hagu da haka jama'a kun ji wannan shine ma'anar albani university of science and technology don haka ita jami'ar ba conventional university ba ce wato ba jami'a ce irin ahmadu bello ba a'a jami'a ce kawai ta musamman jami'a ce ta kuɗi jami'a ce wadda kawai wasu abubuwa ne ake so a karantar kuma hanyoyin da za mu bi mu nemi rijista ga su kamar haka hanyar farko ita ce mun yi wace kali da gwamnatin najeriya domin gwamnatin najeriya ƙarya ne da yaudara kawai a cikin al'amuranta babu gaskiya ko kaɗan a cikin al'amuran gwamnatin najeriya saboda haka in kana jiran sai ka cika sharuɗan gwamnatin najeriya za ka kafa jami'a kawo halar da kanka in kana jiran sai gwamnatin najeriya ta kafa jami'a za ka shiga kawo halar da kanka ka tsaya in kana da ilimi ka haɗu da yan uwanka masu ilimi ku yi tunanin me ya dace ga 'ya'yanku da jikokinku wannan shine abin da ya kai ni ga haka wannan jami'ar in Allah ya so muna fatan baɗi ko baɗi waccan za mu fara wato 2014 ko 15 za mu fara insha Allah kuma za mu nemi affiliation ne da ɗaya daga cikin jami'o'i a Sudan ko ɗaya daga cikin jami'o'i a Malaysia ko ɗaya daga cikin jami'o'i a kudancin ƙasar China na'am kudancin ƙasar China jikokin Zulkarnain waɗanda wannan yankin kusan kashi casa'in bisa ɗarinsu musulmi ne sun kafa jami'o'i manya a duniya ba a sani ba amma mu garin leƙe-leƙe mun sani alhamdulillah har mun yi established relationship waɗannan mutanen musulmi ne yan uwanmu muna haɗuwa da su a wurin aikin hajji wani abin mamaki kamar yadda 'yan kasuwan china suke neman alaƙa da mutanen duniya haka masu ilimi 'yan boko na china da jami'o'i a china suke neman alaka da jami'o'i ƙanana a duniya don su ba su accreditation da affiliation amma ba a san wannan ba saboda ana zaune ne tum kawai saboda haka karkai tunanin an ce za ka fi albani university of an yi nisa shi yasa ka ga yanzu ana ana maganar an yi nisa game da maganar kawai yanzu wasu yan abubuwa ne ake jira kawai sai ka ji an abin nan wanda jami'ar ba za ta ba da certificate ne kai tsaye ba a matakin farko za ta fara bayarwa ne ta ƙarƙashin waɗannan jami'o'in ina tabbatar maka da cewa har abu da haka ta fara har ibadan da haka ta fara har futi ɗinmu da ke yola da haka ta fara jami'ar madina ma da haka ta fara so karka taɓa ɗaukan cewa a'a ai kai kana so ne ɗanka in ya shiga ranar farko a bashi certificate ɗin albani university a albani university tana nan amma tana gudanuwa ne a ƙarƙashin gudanuwa wata jami'ar abu an fara ta ne tana da affiliation da jami'a a ingila haka insuka haka ibadan haka futi tana da affiliation ne da ainihin jami'ar maiduguri da haka ake fara mafi yawancin jami'o'in da suka kai suka komo a duniya a yau na ji daɗin wani bakano a wani shiri da na ji shi ya baiwa wasu yarabawa masu son zuciya amsa a ƙasar kudu suka ce kwankwasa yana ɗiban yara yana kai su wasu jami'o'i waɗanda ba su da ahaliya ba su da cancanta ba su da ba nunannun jami'o'i ba ne wallahi jama'a sai ya fito shi ba profesa ba ne kuma wancan da ya magana shi bai raban profesa ne amma sai ya sa son zuciya wannan bakano ya fito ya ce waɗannan jami'o'in da kwankwasa yake kai yara su ne jami'o'in da adeto kumbo ademola suka je suka yi shekaru arba'in hamsin da suka wuce kuma suka dawo aka yadda sun yi jami'o'i a waje su ne yanzu kwankwasa yake tura yara wannan ina nan na neman bakana nan na san san shi ya burge ni cikin minti biyu ne program din yana nan na dauke shi a iPad dita ko jiya da daddare sai da na sa na sake ji saboda ya burge ni amsar ne baya don amsa ce mai ilimi ma'ana kwankwaso yana ɗiban wasu yara yana kai su jami'o'in da ba a san su ba sai shi ce a'a ba wasu jami'o'i ba ne su ne jami'o'in da manyan professors din nan yarabawa nan suka yi shekaru hamsin sittin suka dawo aka ce sun yi jami'a su din ne dai in ba su da izini har yanzu ba su da izinin can ma amsa mai daɗi ina faɗin wannan ne saboda da mun fara wani zai zo ya same ka kai mai rauni ɗan salafiya ya ce maka ya jami'a ta ku bata da izini za a faɗi ni na sani kai kuma za ka rudu amma ba laifi ba ne raunin imani ne ya same ka na ƙasa ce Allah ya upgrading ɗinka ina fata an gane za a faɗi ya ce eh tun ranar farko dama malamin ya ce za a affiliation ne daga baya in jami'ar ta yi karfi shikenan yanzu karfin da jami'ar Ahmadu Bello take da shi ba ta same shi ba a zamanin Sardauna to amma daga can aka faru daga rashin karfin haka kai ga karfin ko saboda haka jama'a kun ji ina ganin bai kamata in ƙara wani bayani ba duk abin da zan faɗi game da wannan jami'ar amsa me wan Allah ya raya mu ko ya rayar da jami'ar nan gaba za a zo jami'ar za ta iya zama conventional sai dai kamar yadda na ce ita jami'ar tana da islamic background ne akwai wasu 'yan boko yau daga cikinsu har 'yan garin nan sun yi jami'o'i a wasu wurare saboda lalacewa har coci suke ginawa a cikin waɗannan jami'o'in to dukkan wani abu da albani ya in dai ma'anar conventional shine a shigo da wani addini ba zai yiwu ba addini ɗaya ne zai rayu a duk wani abu da albani shine addinin musulunci aƙida ɗaya ita ce aƙidar salafiyanci ɗariƙa shi'anci ko wata aƙida kaf wadda ta saba abin da albani yake akai ba za ta shigo ba shine ma'ana private din dan haka waɗannan makarantun babu wani mai kuɗi babu wata gwamnati da za su iya siyan su da kuɗi babu har abada za su tabbata a mallakar darul hadith as-salafiyya mallakar darul hadisi ce kawai ba za su yi su zama mallaka wani mutum saboda mulkin shi ko saboda kudin shi ba insha Allah sai kuma Albani Science Academy Junior and Senior Secondary School number 59 Amias Road gaskiya layout Zaria shine nan muke ciki ita kuma lamba waya ta ita ce 0802393835 ita ce lamba waya ta wannan makarantar email address kuma shine da dhsn at myway.com ina fata an gane wannan bangaren maza kenan wani ƙarin bayani shine jama'a kun ga ga logon mu logon mu shine la ilaha illallah ƙasa kuma takobi ne sannan sai sunan makarantar ko kuma wannan ginin wannan la ilaha illallah ɗauke da takobi jama'a shine logon mu abinda muka rike wuta akan shine har abada shine logon mu duk wanda sai ce ba zai mu'amala da mu ba sai mun cire wannan sai mu ce mu dama ba mu bukatar shi har alahira ma ba mu bukatar shi so ku kiyaye wannan la ilaha illallah din ita ce logon mu wato ita la ilaha illallah yadda ka san yaya kake tunanin jikinka da ranka in aka cire ran ba jikin ko to aka cire la ilaha illallah to ba albani science academy saboda haka saboda haka na'am eh bashi kawai haka bashi yana yi a malam ya wato dauke mana wannan shirya shi guda ɗaya kai za ka shirya ba su wada ba su wada na ƙasa wannan kawai mai yadda shi dauke shi ne kawai ka shirya shi kenan waɗannan ban mana su ku je ku zauna kawai ku je ku zauna ne ku shirya jama'a kuna jin wannan babu compromise saboda sardauna da su abubakar gumi su ne suka zaɓi nasrun min Allah wa fathun qarib aka mai da shi shine baji na sojojin Najeriya amma daga baya aka zo aka ci amanar musulmi ana so a cire ko kuma ma an cire kun ji ɗaya na biyu aka ɗauki rubutun a jami aka rubuta a jikin kudin najeriya saboda mai ajamiyancin shine madogarar rubutun ƙasar tun kafin hurufin latiniya ba su kawai malam tun kafin hurufin latiniya su shigo aka zo aka ci amanan musulmi a ƙarƙashin sarkin musulmi sa'adu aka ce ai yanzu musulmi sun wadatu ba sa bukatar wannan rubutun a farkon mulkin yar aduwa solido yana gwamna na bankin najeriya amma da aka tashi sai aka wawantar da musulmi aka sa sarki musulmi shi zai sanarwar don haka aka cire rubutun ajamanci to wannan logon la ilaha illallah karara aka zamu rinka rubuta shi dan barin gaya muku daga cikin makirci da aka zo na ABU da na Barewa College da na sojojin Najeriya sai aka ce in ba za a iya cirewa ba eh a bar rubutun yadda bai karantuwa yanzu Barewa in ba ka sani ba da larabci ne logonta man jadda wajada ranar farko da muka shiga Barewa sai da aka yi mana wa'azi kun ji kirarin ku man jadda wajada da larabci amma haka ta sai a yi rubutun yadda ba zai karantu ba sai a ce shine logon to don haka mu muka zaɓi wannan kuru-kuru yadda kowa zai iya karantawa kar a zo a yi wata shekara a ce a za a ɗan yi gwaninta ne ana so a yi a yi slide ba a san sliding ɗin a bar la ilaha illallah shine ainihin logon an fahimta ko duk wanda ba zai kawo ɗan shi ba duk wanda ba zai mu'amala da mu ba saboda akwai la ilaha illallah mu ma ba mu san mu'amala da shi wato kada ku taba tunanin akwai wanda mu'amala da shi za ta amfane mu duniya da lahira in yana kyamar la ilaha illallah babu ba mu bukatar shi na fata an gane Allah yana ce da mu fa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi saboda haka ma talauci kuke tsoro kuna ganin sai kun yi da wani sai kun yi da wani yawa to ku dan matso mana da waɗannan matso da speaker aje kawai ko ina malam kar ku damu ko ina aje kawai to jama'a kun ji sai bangaren mata microphone sun kuna duba yana yi eh eh eh yana da da LCD ka sa malam ka huta da wahala ai ba ta to duba nan Saudatu Science Academy ita kuma wannan duk ɗaya ne da wannan sai dai nan ɓangaren mata ne amma shi kuma senior secondary school ba ma son mu haɗa mata manya da ƙanana ‘yan ƙanana daban manya daban in tafiya ta tafiya hatta ita secondary ita ma za mu raba junior daban senior daban primary din ma in tafiya ta tafiya za mu raba da ‘yan nursery da ‘yan primary 1 da 2 ya zama campus ɗinsu ɗaya da ‘yan primary 3 four five su kuma campus ɗinsu ɗaya duk za mu yi haka insha Allah amma ba mu san a ina za mu ba yaushe za a yi ba mu sani ba shi kuma lamba adireshin shine number seven madarka road gaskiya layout zaria kaduna state ga telefon ɗinsu su kuma 08033647770 email ɗin shi ma kamar wancan shi ma ga lambar filin nan ko in ce ga ainihin takardar filin nan ta ainihin saudatu science academy ga shi nan shi ma shi ma wannan takardar ga ta gasiyar otaf ga takardar lauya da muka saya a wannan filin mun siye shi naira miliyan biyu da rabi muka sai inda muke wannan wannan filin naira miliyan biyu shine wannan da muke ciki wancan fili na university shine ya kama mana a miliyan goma kaɗan ne babu mun sai wannan miliyan uku da rabi muka sake siyan wannan miliyan uku muka sake siyan wannan miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da hamsin sa'annan kuma ga wani na miliyan ainihin kusan hudu da rabi ya ma ɗara miliyan goma so wannan kun ji kenan jama'a don haka kamar yadda nake cewa a yanzu da nake magana duk wani abu da nake nunawa a nan jama'a filin yana nan ga takaddun filin kuma a gabanmu so ba irin da ba ne muna fata yanzu a muna fatan yanzu a karasa ginin ne amma dukansu waɗannan abubuwan gaba ɗaya yanzu ana kan gininsu duka so babu wani kwaya ɗaya wanda babu filin babu wani kwaya ɗaya wanda filin ma wai haka ne mafi karanci ko da katanga yanzu ana nan ana yi ko kuma an gama ta to sannan sai kuma albani science academy pre-nursery nursery and science primary school mel wannan ta maza ce pre-nursery gaskiya mu ba mu zama zombies ba ba mu zama kawai bi muke da ka ba wato kawai kamar ra'aitun na sa'a mu mun tsaya mun kirkiro namu tsarin ne mu in aka kawo yaro a ranar farko dan karami dan shekara uku ya dan fara magana kawai za mu sa shi pre nursery in ya gama shekara ɗaya sai mu sa shi nursery 1 2 in ya gama kawai sai mu sa shi primary 1 wannan muna ganin shine daidai da tsarin musulunci yaro dan shekara uku in ya shekara ɗaya wurin mu ya zama hudu in ya nursery 1 ya zama shekara biyar in ya nursery 2 ya shiga shekara nawa to sanda zai shiga bakwai sai ya shiga primary one wannan shine tsarin da ya dace da musulunci waɗannan suna daga cikin abubuwan da nake ta ishara a tun farko da nake cewa duk abin da zamu zamu ne a bisa haske na addinin musulunci malam kwasa mana waɗannan microphones din matsa da su sama sasu wajen kujera ne ba hankali yawa to sasu yayi yayi da wato su kuma wannan da shi kamar yadda kuka ji na faɗi number one ango abdullahi road gaskiya ne a wannan za ku yi mamaki na ce muku ita makarantar ta fi wannan girma ita makarantar ta fi wannan girma don filin ya ɗan ɗara wannan girma da kaɗan amma mun yi manajin shi mun tsara shi yana da fili a tsakiyar azuzuwa waɗanda su ya fi faɗin filin makarantar nan bangaren wannan gefe za mu zuba shaguna guda ainihin tara waɗanda za su fuskanci baya za mu nemi kuɗi da su bangaren sama ta ɗaya da sama ta biyu za mu yi azuzuwa guda tara sai kuma wannan bangare muna da azuzuwa su ma guda tara sama ma muna da azuzuwa guda tara kun ga sha takwas kenan to sannan kuma za a sake ɗora wani a sama kun ga nawa kenan tara su uku ashirin da bakwai to nan kuma ga tara su biyu sha takwas sha takwas ga ashirin da bakwai nawa a sha takwas arba'in da biyar to kun ga azuzuwa arba'in da biyar shaguna tara a cikin azuzuwan nan anan za a fitarwa da yara library da sauran ofisoshi na malamansu da sauransu ina fata an gane wannan yadda ka gani haka zai fita a duk sauran bana na makarantar nan the science academy with the islamic background ko ina haka muke faɗi na musulunci ne ba ma boyewa duk wanda ya boye musulunci ya zama munafiki in ba haka ba ya zama mai raunin imani to mu ba mu da raunin imani ba ma tsoron kowa sai Allah haka annabi ya ce dama ya ce za a zo a yi karfi da ba tsoron kowa sai Allah sai kyarkeci to ba wani kyarkeci da zai ci mana wannan yanzu ba ma tsoron kowa yanzu saboda haka makaranta ce ta kimiyya da fasaha amma musulunci ne daure mata gindi kuma musulunci za a yi number one ango abdullahi road gaskiya layout zaria gashi nan telefon ɗinsu su kuma shine 08033 02 6047 ga yadda darussansu za su kasance za a karantar da su english math arithmetic social studies civic education health education uh, health science primary science computer studies da kuma practical sannan sai islamic studies sai verbal reasoning da kuma ainihin quantitative reasoning sannan sai islamic science hadda alkur'ani koya musu karatun alkur'ani tajwidin qur'ani hadda hadisi tauhidi da aqida aqida ta salaf ba tauhidin arna ba na ashariyawa eh fiqhu kuma fiqhu na salafiya ba fiqhu fiqhu kawai ba a fiqhu na salafiya larabci ma irin na Allah da na annabi ba larabci irin na larabawan jahiliya da maguzawa ba yan bokon zamani a larabci irin na qur'ani sai tarihin annabi tataccen tarihi sai tarihi ingantacce sai kuma tahazib da kuma tarbiya shine a tasfiya wa tarbiya din to sa'annan sai kuma abin da ya shafi ranakun karatu asabar lahadi litinin talata laraba alhamis waɗannan su ne ainihin ranakun karatu na 'yan nursery an fahimta afwan na 'yan primary to sai kuma ainihin asabar lahadi litinin talata laraba su ne karatu na 'yan nursery lokacin karatu kuma karfe takwas zuwa karfe biyu na yan nursery yan primary karfe takwas zuwa karfe daya na yan primary na yan nursery sorry kamar yadda muka ce Allah kai mu baɗi za a fara ba su abinci na breakfast da kuma na rana amma zuwa yanzu dai abincin kawai safe za a ba su shine madadin a to da dan butar ruwa da na abinci din nan to an huta za a ba su abinci amma a cikin hisabin da iyayensu za su biya musu ina fata an gane shi ma duk takardun filayen dai ga su anan gaba ɗayan su mun tattara su anan insha Allah dukan sai ga sunan a tattare to sa'annan sai kuma na mata duk abin da muka faɗi game da na maza din nan shine a na mata shi kuma na mata na nursery da primary ne gashi nan Saudatu Science Academy su kuma lambar wayan su gashi nan to kuka duba za ku ga yayi daidai da wannan ko to gashi nan to sa'annan sai kuma gidan marayu da muka ce gidan marayu da muka ce duk mun yi bayani ba wani abu da za mu ce sai dai kawai gashi nan shi kuma wannan na sa lambar ɗaya daga cikin filaye na ne na gidana don in bambance saboda a kona a samun da nake a dunnan na biyu shi kuma na mata sai na sa asalin lambar inda na mata din zai kasance number 55 tonkos obaro na wani layi ne nan baya gaba da muka nan ga lambar waya nan shi kuma 0809953 5060 shine dai na maza nan gidan marayu ne na maza nan kuma gidan marayu ne na mata shine muka sa albani orphanage and motherless baby home kamar yadda ne bayani jama'a waɗannan ainihin abubuwan gaba ɗayansu sun shafi mu ne kuma namu ne insha Allah ta'ala na roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu kuma ya taimake mu wajen tabbatar da waɗannan abubuwa da ba abin da ya rage yanzu sai dai mu ce idan akwai mai tambaya to zai iya gabatar da tambaya ko neman wani karin bayani malam shirya mana wannan a cikin kar a sake mana zai wa alaikum salam wa na na'am na'am na'am na'am a babu wata alaka ai dama su abinda najeriya suke da matsalar su shine matsala ɗaya ce idan za ka kafa jami'a a najeriya sai ka cika sharaɗi in kana so ka alakanta ta da nuc kenan kai za ka rinka ba da certificate to mu wanda ji ya karatun kwamfuta a harkar duniya kan shi ya waye ba wanda zai maka barazanar certificate karatu ne mu yake damunmu so ita jami'ar tamu idan muka ce za mu jira registration na gwamnatin najeriya saboda ƙarya a gwamnatin Najeriya har filin da za ka yi jami'a sai a ce sai ya kai fadin ka ba duk duniya ba wannan sai a gwamnatin Najeriya filin ma sai a ce wai filin sai ya kai fadin square mita kaza sai ya kai kilomita kaza amma idan ka shiga Benin tun daga Benin City har ka dire ƙasar Inyamurai da Yaraba suna da jami'o'i waɗanda ba su cika wannan sharaɗin ba kuma suna operation me za ka ce illegal operation nuc kuma ta ba su izini saboda mai sun je sun ba da cin hanci kaga karya kaga yaudara ɗaya kenan amma a ko'ina a duniya za ka iya kafa jami'a amma jami'ar kai ba kai baka ba da certificate ba shine abin da na faɗa muku ba mu za mu ba da certificate ba ko da yanzu nan albani science academy in mun ga dama ba za mu karɓi rijista a wurin gwamnati ba sai mu karantar da yara in shekara ta yi sai yara su je wani wuri sai su rubuta jarabawa mu karantarwa kawai za to haka jami'a za ka iya kafa jami'a sai ka tafi wata ƙasa wadda ita wannan ƙasar tana da jami'a ita jami'ar ta cika duk sharaɗin da ake nema har ma da ƙari akan na nuc kuma nuc ta yarda da ita tunda ana kawo satifiket din nuc tana karba ana baiwa waɗanda suka yi jami'o'in aiki to ita jami'ar sai ta ce ta ba ku izini a ƙarƙashinta shikenan sai ku ci gaba da yi duk duniya duniya babu inda haka yake da tsanani sai a najeriya saboda haka ba sai ka alakanta don haka idan albani science academy ta fara operation ba ta da alaka da nuc domin ba ita za ta baka certificate ba certificate din zai fito daga wata jami'a ne wadda ita nuc ta amince da ita kuma ka san wani abu ma iya kafawa amma kai ba za ka kira taka jami'a ba sai ka kira college sai ka alakanta ta da a ko wata jami'a shi ke ɗaya ne yanzu kamar modibbo adama college college ce amma karatu take bayarwa na jami'a amma a ƙarƙashin university maiduguri University College Campus Ibadan under which university under Cambridge University do ana yin haka so akwai hanyoyi matsalar mu shine masu ilimin mu ne ba su tsayawa suna wayar mana da kai sai a ban mu sai mu takura gwamnati ce ta ɗanɗana mana azaba yanzu sun ce sai jami'o'in su su suka cika sharaɗi ko yau wata uku an rufe jami'o'in Najeriya na tarayya a daidai lokacin da ana nan kuma ana cewa ana gina wasu sababbin jami'o'i a kowace jiha a daidai lokacin da kwalejojin ilimi colleges of education da fces su kuma suna barazana za su tafi yajin aiki a daidai lokacin da polytechnic sun tafi yajin aiki na wata uku ko biyar sun dawo kuma suna barazana za su tafi a irin wannan ƙasar ne ake ce muku kar ku kafa jami'a ko kuma kun ji tsoro kun koma gefe guda shi yasa yarabawa ba ruwansu inyamurai ba ruwansu yan naija delta ba ruwansu sun je sun kafa suna yi yanzu jami'ar gwamnatin tarayya ta garin su goodluck tana nan tana aiki yanzu da muke magana ita ba a yajin aiki amma ku ta ku ana yi saboda ku kuna son ku bi ka'ida kuma masu ilimin ku ba su da exposition ba su da composition ba su da cikakkiyar wayewa da fasahar da za ku iya tunanin this is a better way this is a solution ga manufa ga kaza saboda kowa je yayi karatu ne dan ya samu aikin gwamnati dan haka ko da ana yajin aiki tun da ana biyan shi albashi ba da matsala shi amma ya manta da ana yajin aiki da bai samu wannan karatun ba to a matsayin albani ko albani ya ko ya so gobe shi uba ne wasu suna nan suna tsammanin me albani ya gabatar musu so idan albani ya tabbata ubansu ne albani ya tabbata malaminsu ne me ya kawo musu hululi na wannan irin mushkila al'asriya ar-rahina shine mu gama karatu akai yanzu al-mushkilatu al-asriyatu ar-rahina matsala ta zamani wadda ta kici ta cinyewa yanzu waye ya jami'a daga shekara ashirin zuwa yanzu ba a yajin aiki ba yanzu karatu ni nake masters ina wannan watan ne zan gama